الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko wannan mai da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka a garin damaturu fadar gwamnatin jihar yobe domin ci gaba da majalisun mu naina wa kulli ibadi ya kulu lati hiya ahsan insha Allah za mu tashi fitar da shi ko a koye shi dukkaninsa in faƙi sunan shi Allah subhanahu wata'ala ya ce in tubudu sadaqati wa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a wa huwa khairul lakum in kuka bayyana sadaka madalla da ita amma da za ku koye ta ku ba da ita ga mabukata to wannan da shi ne zai fi domin Allah subhanahu wata'ala idan kun yi haka zai shafe muku zunubanku bayan ya karɓa mu. Malamai suna cewa babu shakka ɓoye sadaka shi ne mafi a'ala sama da bayyana ta. Domin ɓoye ta ya fi kusa da samun ikilasi sama da haɗarin faɗawa cikin riya. Dama abin da ake tsoro a bayyana sadaka ɗin ai ba wani abu bane illa a afka cikin riya ko kamar yadda ya zo a wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin awwalu man tusa'aru bihim nar farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su ba mashaya bane ba mazinata bane da mai sadaka ne da mai jihadi da mai karatun alqur'ani me ya kai su yin wannan infakin dan riya dan a ce suna ciyarwa to dan haka koyewa gaskiya shi ne mafi ala don haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce hadisin abu hurairata radiyallahu anhu wanda imamu bukhari da musulun suka cire shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atu min dhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane guda bakwai Allah subhanahu wata'ala zai sanya su karkashin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai tashi na farko imamun adilu شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya ambaci mutane guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai sanya su karkashin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta al'arshi na farko shugaba mai adalci wanda aka bashi jagorancin al'umma na gama gari ko kuma wani bangare yayi adalci wannan yana cikin wanda ake sa masa tsammanin samun wannan rahama na biyu shine matashi shabun na shafi ibadatillahi matashin da ya tashi a harkar bautar Allah ba koyaushe ana ganinsa a ramadan ba sai a masallaci ba sai a ramadan ba duk inda ake karatu a nan yake duk wata shiriri ta ta kuruciya baya yi na uku rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa take damfara da masallaci koyaushe yana so ya zauna a masallaci in ma ya fita zuciyarsa tana cikin masallacin har sai san da ya dawo sannan sai mutane biyu da suka yi soyayya dan Allah rajulani tahabba fillahi tama alaihi wa tafarraqa alaihi suka haɗu don Allah har suka rabu akan tafarkin Allah suka haɗu suka rabu na biyar mutumin da mace ta neme shi ma'abociyar kyau da kuɗi da nasaba amma ya ce mata yana tsoron Allah subhanahu wata'ala bai ɗaya aikata alfasha ba wannan almakamun yusufi ɗin irin matsayin da annabi yusuf ya samu kansa a kai to sai na shida shine mahallu shahi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da yayi sadaka da wata sadaka fa akhfaha ya koye ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hagunsa bata san abin da damansa take bayarwa ba sai na bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya zauna shi kadai tsakaninsa da Allah ya ambaci Allah har sai da idanunsa ya zubar da hawaye mahallu shahid boye sadaka din yana daga cikin abin da zai kawo mutum samun shiga ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa ce ta al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala wasu malaman suka ce idan sadaka ta wajibi ce ma'ana kamar zakka to an fi so a bayyana ta kamar sallar farilla ko sallar farilla da kai a cikin mutane da ka buyo da ka buyo nefi gwara kai a cikin mutane to haka zakka ka bayyana ta tunda wajiba ce kuma mutane za su maka shaida sannan wanda ba sa yi ma za su koya an gane ko ita kuma sadaka wacce take ta mustahabbi ce wacce ba wajiba ba ce mustahabbi ce to abin da aka fi so ka ɓoye ta kamar yadda sallah wacce take ta dare ta nafila wacce ta fi ka fito masallaci kana yi ko ka ɓoye a ɗakinka ka yi na'am ka ɓoye a ɗakinka ka yi wannan sallar ka kuya a ɗakin ka kai wannan sallar shine mafi ala an gane ko so don haka wasu suka ce bayyanawar ya danganta idan ta wajibi ce a bayyana amma idan ta mustahabbi ce a yi ƙoƙari a ɓoye sai dai idan har akwai wata maslaha ta bayyanawa in akwai wata maslaha ta bayyanawar to za a iya bayyanawa misali waje ne na mawadata wanda suna da wadata amma ruwa ta hana su su ciyar da dukiyarsu to akwai kuma wanda bai kai su wadata ba sai yayi don su koyi babban makasudinsa na bayyanawar shine don su ma su ji su koyi in dai shi mai jarin miliyan ɗari ya iya ciyar da mutum ɗari biyar a ramadan kullum da kullum to ma kuma sun kuma jarin biliyan goma fa ai sun ji kunya ko to wataƙila sai su koya idan wannan ne makasudin wasu malaman suka ce babu laifi idan an bayyana so don haka dai ya kai ɗan uwa wanda yake harkar siyasa ka sani harkar siyasar ka ta duniya ce infaƙin ka kuma ya kamata ya zama na lahira ne duk da yake da dama daga cikin 'yan siyasa ba su fiye yin abu don Allah ba su sun fi yi don a gani akwai ɗan siyasan da ya taɓa buɗe baki ce shi fa ba wai dan Allah yake bayarwa ba shi saboda mutanensa yake bayarwa to don haka dole a bayyana ku kaga wannan abin tausayi ne rashin sanin muhimmancin infaƙin ne to don haka ni in dai shawara ta zaka ji wanda zaka bayar na siyasa to ka ware shi dama na siyasa ne wanda zaka bayar dan Allah ka yi shi don Allah mutane sun gani ba su gani ba wanda kai domin sa ya gani inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kai dan Allah sai Allah da kai domin sa sai ya karba maka in ya ga dama kuma sai ya karkatar da zukatan mutane zuwa gare zuwa gare ka bayan kai din in kuma ka ga ba za ka iya ba to wani da yayi dabara yace shi yana rabawa akwai na siyasa akwai na Allah kun gane wato wannan na jama'a ne saboda karshe baya yi amma kuma akwai na Allah wannan dan Allah yake yi tsakaninsa da Allah ne karma a bayyana akwai wani da na sani muna da gidauniya da muke humanitarian activities yace zai sanya ta hannunmu da Allah karma mu bayyana shi ya baya saboda wancan din gaskiya na siyasa ne wancan da yake bayarwa na siyasa ne amma wannan din ba ma ya so a ambace shi to kaga watakila ko da kai baka iya yin hanawa gaba ɗaya ka ce za ka bayar a ɓoye ba to taƙila idan ka ɗauki wannan na siyasa ka bayyana shi amma wanda za ka bayar tsakaninka da Allah ka ba da shi kana neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace wannan yake salam Allah ya saka da alkhairi malam amin malam ni graduate ne to manya naji naji nasihar ka akan yin sana'a don Allah ina neman shawara a kan sana'ar da ya kamata na yi, na gode. To, na ji daɗi dai da ka ji nasiha, kuma har kake neman ƙarin shawara to tsorin ƙarin shawara akan ta baya nasihar da ne akan a dogara da kai shine ka sani sana'a ba haka kawai za a baka shawara ka yi sana'a ba a'a kai ne za ka duba wacce sana'a ta dace da kai sannan sai ka hada da shawarwarin samun nasara a sana'ar da ka shiga ni abin da zan iya baka shine zan iya baka shawarwarin da idan ka zaɓi sana'ar da za ka yi insha Allah za ka yi nasara a cikin sana'ar da ka rika ba kuma nisa zan yi daga nasoshi na shari'a da koyarwar magabata ba ba Brian Tracy zan koma maka ko Robert Moore ko Robert Kiyosaki ko Adam Smith ko David Ricardo a'a wajen dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zan koma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su theoretically kuma suka aikata practically ka koma wajen sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu an tambaye shi ya sayyidina Uthman menene sirrin nasarar kasuwancin ka ne a maka kayi kuɗi an dawo madina ma kayi kuɗi kuma kuɗin maka a can ka baro shi da ka zo madina sabo ka tara kamar abdurrahman bin auf duka zero suka fara a madina ya ce to ai sirrin ba wasu abu ba wani wahala ba ne da shi sirrori ne guda biyar don haka kai ma graduate ina baka shawara irin wannan shawarwari na sayyidina usman guda biyar na nasarar kasuwancinsa ka yi riko da su da izinin allah kai ma za ka yi nasara ya ce kuntu u'aliju wa unammi wala azzari ribhan wala ashtari shaykhan wa aj'alu ra'sa ra'sayn na farko yace kuntu aliju yace ni ina solving ne magancewa nake yi solution nake kawo wa unammi ina bunƙasawa ina reno a hankali ina bunƙasa shi har ya girma wala azzari ribhan ba na rena riba wala ashtari shaykhan ba na siyar da abu tsoho outdated mara kyau wa aj'alur ra'asa ra'ataini ina kuma kulawa bana tattara jari na da karfi na a waje daya sai in dan raba wannan yana hannun mutane wannan yana kasuwa wannan yana jeji kadara wannan kuma yana shago waɗannan tips din guda biyar idan muka yi breaking din su za mu samu fa'ida mai yawa da za ta taimaka wa graduate da ma wanda ba graduate ba in yana so ya nasara a kasuwanci amma ina kiran graduate ne saboda graduate da ya tambaya ko ba haka ba ba yana jin daɗin title din nasa don ya ce shi graduate ne ko ba haka ba yawwa Allah ya ƙara albarka a rayuwar graduate mu gaba ɗaya da wanda suke shirin zama graduate sun da wanda suka gama suna labor market ya ce kuntu aliju ina ba da solution ne shi solution provider ne yana ba da solution ne ina matsala take ya warware ta to za a samu kuɗi wannan kuma shine duk wani wanda kaga yayi nasara a harkar kasuwancin sa tsayawa yi tsammo duba mai mutane suke bukata me damuwar su to kawo matsala a damuwar mutane zaka samu kuɗi a cikin ta is simple ai solution providers ne in dai zaka yi providing solution to zaka samu nasara ai amma ba zama zaka yi kawai kana jira sai an samu opportunity ba ina opportunity take ka duba matsalar mutane a nan opportunity take ai kai nazari ka gani me matsalar mutane a yanzu harkar makamashi ko itace yayi tsada misali gawayi yayi tsada gas yayi tsada to babu sauran hanyoyin makamashi da suke da sauki kuma suna da saukin samuwa a nan haka area mu kai graduate wataƙila bioscience kai ko sai ka yi nazari cikin karatun da ka yi sai ka nemo solution ka ga yadda mutane za su dinga rububu makamashin makamashin da za ka kawo musu shi ne u'adiju ɗin ai ka yi nazari tsam graduate shawara ta gare ka ka yi nazari ka duba mecece matsalar mutane da take da alaƙa da abin da ka karanta in ka gano ta to nemo wannan matsalar solution cikin abin da ka karanta na biyu ya ce wa unanni to idan aka fara kuma a yi reno a reni abin da ake yi a hankali kada ka kasance kai daga farawa so kake daga uzubillahi so kake kaje minal jinnati wan nas a'a a hankali ake bi kai renan wannan jarin naka ko sana'ar da kake yi kada ka yadda ka taɓa jari duk abin da za ka yi in ka ga ka canja waya kai ko data in dai ba ta kasuwanci ba ce to ba za ka sa a uwar kuɗi ba sai idan an samu riba idan ba a samu riba ba ya sunan wannan ta kyautar sa kawai sai ka dinga sa ta na menene ai ba lalle sai ka sai ka ga hotuna ba iya bayanai za ka gani an gane ko ko abinci ba za ka ci da nama ba in baka ci riba ba wataƙila dai normal abincin asiya sai ka ci da wake a sa da mai da yaji amma in baka ci riba ba ba za ka sa da nama ba na uku yace wala azzari ribhan ba na rena riba kada ka rena riba ka damu da turnover nawa so nawa kuɗi zai dinga shigo maka ribar so nawa take ƙara maimaituwa wannan ya fi sauƙi ka yi sauƙi ka samu riba da wuri wacce take mai yawa wacce take so da yawa duk da yake kaɗan ce to wannan ya fi muhimmanci gare ka sama da kace sai ka ci riba mai yawa kuma ka ɗauki lokaci baka samu ba sannan yana baka damar samun raina riba yana baka damar faɗaɗa abokanan hulɗarka duk wanda ya san kai mai rangwame ne zai zo wajenka ko ba zai zo ba zai zo to kaga wannan ma strategy ne da zai taimaka maka ya ayyuhal graduate na hudu yace wa aj'al wala wala ashtari shaykhan bana siyan abu mara kyau duk abu tsoho outdated substandard pirated wannan ba da shi karkar kai da'ayi da kai duk abin da zaka yi kai mai kyau mai nagarta idan mutane suka san ka da nagarta wallahi su da kansu za su dinga tallata maka wai abin da masu kasuwa suke cewa kaya mai kyau shi yake siyar da kansa kaya mai kyau shi yake siyar da kansa duk wanda ya siya ya gwada ya ji daɗi to ina tabbatar maka za ka samu kwastoma shi ya za ka riƙe shi a matsayin kwastoma kuma shi ma zai gayyato maka wani wani ma zai gayyato maka wani one to invite ten ten kuma to invite others to sai na ƙarshe yake cewa wa aj'alur ra'sa ra'saini yana kulawa da risk management yana sanya riba hannun jarin kasuwancinsa ya zama gida biyu wai abin da bature yake cewa don put your eggs ko in one basket kada ka sa duka kwanka a cikin kwando daya idan aka samu matsala idan ya faɗi gaba ɗaya shikenan jarinka ya rushe ko to ya zama ka dinga yi kana da backup na jari kada ka dinga sa komai da komai a waje ɗaya wannan shine risk management strategy ya zama duk kasuwancin da za ka yi ka dinga weighing risk ɗin kana risk analysis kana gwad aunawa ka gani menene abin da zai iya zama da hasara sai ka takaita shi in asara ta zo kuma yaya za ka yi ka rage ta wannan strategy sai na Usman bin Affan kenan na ƙarshe da zan ƙara maka shine strategy mai muhimmanci na Urwa bin Ja'ad bin Bariki sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai amana wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi ya siyo masa rago guda ɗaya da dirhami ɗaya sai je ya siyo guda biyu da dirhami ɗaya saboda tsabar dabarar kasuwa da ya tashi dawa a hanya kuma sai ya haɗu da wani ya ce yana so ya siya kuma ya siyar masa ɗaya ragon a dirhami ɗaya sai ya zama ga dirhami ɗaya ga rago ɗaya kuma rago ɗaya aka haife aka aike shi ya siyar a matasanmu na yanzu a matasanmu na yanzu ina tabbatar maka idan ka aiki guda goma da irin wannan in suka siyar suka dawo guda bakwai za su riƙe wannan dirhami ɗaya ne su kai maka ragon kawai su shi amma urwa bin ja'adul bariki radiyallahu anhu ya koma ya ce ya rasulullahi ga ragonka ga kuma dirhaminka ya ce ya aka yi ya ce to ai kasuwa ne a hanya ga yadda aka yi ga yadda aka yi ce barakallahu fi tafaqatika hazi Allah ya sanya albarka a kasuwancinka tun daga nan ya dinga ganin nasara kan nasara ya kai ayyuhal graduate kai riko da amana ka zama mai amana a kasuwancinka ina tabbatar maka wallahi zaka ga nasara to Allah ya sa mu dace kuma na ji dadin tambayar ka graduate ni ma ina godiya da ka dauki nasihar da nayi sauran graduate kuma ku dauki wannan nasiha ta nasihar da aka yi wa graduate Allah ya sa mu dace ya tambaya na karshe Okay ina gaba ma tambaya bace assalamu alaikum wa rahmatullah malam muna buƙatar addu'a ta musamman akan wasu buƙatunmu da suka saka mu a gaba na alkhairi a cikin wannan kwanakin nan masu albarka ma assalam eh to mu ma duk muna da su waɗannan bukatun na alkhairi mu te- mu taimaka wa juna wajen yin addu'a addu'a ce ko shekaru baya Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina neman addu'a na yi auren yarinya ta yau shekara kenan amma aljinu sun hana ta zaman gidan ina ga wannan mun yi sai dai sake kari ina ga mun amsa ta ko yana sake rubutowa dai yana ƙara barar addu'a a wajen yan uwa wataƙila ya shiga an shiga waɗannan kwanaki goma ne na a ƙarshen ramadan masu albarka wanda ake amsa addu'o'i a ciki don haka muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'o'inmu da ayyukan alkhairin da za mu gabatar kuma mu tuna da junanmu da buƙatun junanmu a cikin addu'o'in da za mu dinga gabatarwa kana ji wane yana cewa yana roƙon addu'a kada ka ji shiru kada ka yi shiru ka ɗauka cewa ba damuwarka ba ne yau shi yana cikin wannan damuwar ya nemi ad- ya nemi taimakonka in ka taimaka masa kai ma wata ran a cikin damuwar kake idan ka nemi taimakon al'umma sai su taimaka maka to Allah ya yi mana dukkanin matsalolinmu ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya da sa mu cikin wanda suke dacewa da samun rahama da gafir- gafara da kuma ‘yantawa daga wuta daga cikin waɗannan kwanaki masu albarka bismillah ala ramu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulli ibadi ka ce wa bayina ya ƙulun latihiya ahsan su faɗi ko su furta wacce take ita ce mafi kyawu. Inna shaitana lalle Iblis, shaitan yanzu bainahum yana shiga yana kai komo tsakankaninsu. Inna shaitana lalle shi shaitan kana ya kasance lil insani ga ɗan adam aduwan mubina maƙiyi ne wanda yake mabayyani domin bai koye ma adawar tasa ba. Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan sura mai albarka bayan ya gama bayani akan girman kudurarsa da kuma tabbatar da ma'ad rayuwa da za a yi sakamako bayan wannan rayuwar sai yake bayan ya yi magana akan waɗancan kafirai da suke inkari to sai ya juyo kuma kan mu'minai to su mu'minai Allah subhanahu wataala ya ce wa kulli ibadi ka ce wa bayina ibadi wannan ubudiyya din ubudiyya ce khassa bauta ce ta musamman domin malamai suna cewa ubudiyya kala biyu ce a cikin alkur'ani ma kuma duk inda abdu ta zo ko ibadu ta zo kala biyu ma'anoni guda biyu take zuwa da shi akwai ibadu da ma'anar bayi na musamman waɗanda suka yadda cewa su bayi ne sun yi biyayya sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala to akwai kuma gama garin bayi waɗanda ko kaki ko kaso kai bawan Allah ne to nau'i na farko ita ake cewa ubudiyya khassa nau'i na biyu ita ake cewa ubudiyya amma wannan ubudiyya amma din ta gama gari ko kaki ko kaso kowa ma da mu'mini da kafiri da fajiri da fasiki dukkaninsu bayin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya ce in kullu in kullu man fi samawati wal ardh
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا wannan kowa da kowa ne ko ka ki ko ka so sai ka zo wa Allah subhanahu wata'ala a matsayin baya bawa to haka kuma da ya faɗi alƙawarin da shedan yayi sai ya bada labarin yadda yayi alƙawari zai fatar da bayi waɗannan bayin ba na musamman bane yan gama gari ne wa qala la'attakhidanna وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفرودا zai musu ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa qala la attakhidanna min ibadika shedan yace sai na dauka daga cikin bayinka wadanna bayin na musamman ko gama gari dukkanin bayi wannan ubudiyya ce amma irin waccan ta in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda to haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa baya zaluntar bayi wadanna bayin iya nasa na musamman ko gaba daya wa mallahu yuridu zulman lil وما الله يريد ظلما للعباد Allah subhanahu wa ta'ala baya nufin ya zalunci bayi waɗanne bayin na musamman ko gama gari gama gari Allah baya zaluntar kowa da mu'mini da kafiri Allah baya zaluntar kowa to waɗannan wannan ubudiyya din nau'i ne na ubudiyya na gama gari ubudiyya ce wacce take amma gaba daya to sai kuma ubudiyya khassa ta musamman Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ubudiyar alhamdulillahi alladhi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا subhanalladhi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع yace البصير tabarakalladhi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا wa annahu lamma qama وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا wannan ubudiyya din ba irin sauran ubudiyya ta gama gari bace ba irin ubayin da shedan yace zai dauka bane a'a wannan ubudiyya ce ta musamman Allah subhanahu wata'ala yake jingir- jingina ta zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam abdullahi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi subhanallazi asra bi abdihi wannan ubudiyya ce khassa ta musamman ga annabi sallallahu alaihi wasallam to annabawa ma an jingina irin waɗannan ubudiyar zuwa gare su a larama za a ba mu misali wadkur ibadana واذكر عبادنا أيوب wadkur abdana واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر Mm.
أني مسني الضر bi nusbin wa ala بنصب wadkur وعذاب ibadana ibrahim واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار
waɗannan dukkaninsu bayin Allah ne na musamman duka sai ya kira su ibadana ibadana bayinmu na musamman to haka kuma sauran mu'minai ma akwai inda Allah subhanahu wata'ala yake jingina su zuwa gare shi su na musamman ne bayi ne na musamman ba gama garin bayi ba tabarakal ah, ah, wa ibadur rahmani وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wadannan ibadur rahman din bayi ne na musamman ai su ne kuma irin su wa kulli ibadi kace wa bayina waɗannan su ne na musamman ba ga magari bane yaqulul lati hiya ahsan su faɗi wacce take ita ce mafi kyawu su faɗi mafi kyawu idan za su furta magana ba ma ga mu'minai ba hatta ga waɗanda suke ba mu'minai ba addinin musulunci ya yi umarni da a faɗi mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa da annabi Harun idan za su je wajen Fir'auna.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى Mm, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Wala tujadilu.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم Wa qulu lin-nasi
وقولوا للناس حسنا wannan dukkaninsu umarni ne da ake yi wa mu'minai su faɗa wa mutane kyakkyawar magana to wannan wanda ba ma musulmi ba fir'auna duk da ɗagawarsa dubi dai fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai da abin da ya yi nufi ba to duk da wannan ɗagawar tasa amma da aka tura annabi Musa da annabi Haruna zuwa gare shi sai Allah subhanahu wataala ya ce fa qula lahu qawlan layyinan a kyautata masa magana a tausasa masa harshe haka kuma Allah subhanahu wataala yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku ji ijayayya ko ku tattauna da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan to shine anan Allah subhanahu wataala yace wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainahum lallai shaydan yana kai komo a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra dam shedan yana tafiya a tsakankanin ɗan adam ya ga ya- ya samu wata damar da zai batar da shi kamar yadda jini yake yawo a cikinsa ka duba yadda jini yake yawo a ko'ina a jikinka da wahala a ce ka samu kwarzane a wani waje a ce jini bai fita ba to yadda jini yake yawo a jikinka haka shedan yake bibiyarka to don haka a dinga faɗar magana mai taushi a kiyaye harshe kada a furta maganar da za ta kawo tashin hankali ko kuma wacce za ta kawo husuma inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shi shaytan ya kasance ga dan adam aduwan makiyi ne mubinan wanda yake mabayyani a fili yake bai koya adawarsa ba bai ɓoye adawarsa ga 'yan annabi Adam ba, a fili ya faɗa la attakhidan na min ibadika nasiban mafruba wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle shi maƙi ne wanda yake bayyananne inna shaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir lalle shaitan ya kasance maƙi ne gare ku kuma ku rike shi maƙi domin duk wanda ya bayyana shi maƙiyinka ne kai kuma ka ɗauke shi a matsayin masoyi to ka zama sakarai ka zama sakarai ya bayyana maka adawa to ka bayyana maka fahimci inda yake sai ka rike shi a ka- kai mu'amalance shi yadda ya mu'amalance ka amma ba zai zo ya bayyana maka adawa kai kuma ka bi shi ba inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ko yaushe so yake yan fatin sa hizbu shaytan kenan so yake su haɗu su yawa su yawa sosai don su kasance daga cikin ɗan wutar jahannama saboda shi ya riga ya tattare kayansa da komatsansa da karansa daga gaban Allah subhanahu wata'ala ya san cewa shi tsinanne ne to me ya rage masa kawai ya tabbatar cewa tsinannu sun yi yawa shi aikin da yake bukata kenan ai burin shedan shine tsinannu su haɗu su yawa shi yasa duk inda ya samu dama zai ɗebi nasa duk inda ya samu dama zai je ya damƙi nasa bisa ka'idar waddu law takfuruna bisa ka'idar waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a koyaushe waɗanda suka bata su suke a haɗu a yawa a cikin bata idan aka haɗu aka yawa to sai su ga cewa ko ba komai ba za a daina zargin su su kaɗai ba abun ma zai zo ya zama jiki kuma dai ko ba komai wa mutuwar cikin yawa kaka ce a ina a duniya banda lahira a lahira mutuwar ciki yawa ba kaka bace walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna ba zai amfanar da ku ba ranar tashin alkiyama dan ana yi muku azaba tare wannan ba za ka ji komai ba a lahira amma a duniya tabbas kamar yanzu keburan nan da ake karba kusan ai kowa yana karba ko illa man rahima rabbuka ai ka ga da dan sauki ko amma a ce yanzu kai kadai ne kake karbar keburan nan irinsa ne za ka ji mutum ya ce shi kahon nan da a hannunsa yake da ya busa ko ba haka ba wannan a duniya kenan mutuwar cikin yawa kaka ce kowa yana karɓar kebura to amma a lahira wannan karɓar keburan na lahira don kun tari da yawa ko don sun tari da yawa suna karɓar kebura to wallahi ba zai amfanar da su su ji cewa ai fa ana karɓar kebura fa a'a kowa zai ji shi kadai ake yi wa ne wannan wahashar da suke samu ita kadai nau'i ne na azaba don haka inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir muje ala ramma ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa rabbuka wa rabbu rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine yafi sanin halin da kuke ciki in ya sha yarhamukum in ya ga dama ya muku rahama aw in ya sha yu'adhibukum ko kuma in ya ga dama ya azabtar da ku wama arsalnaka alaihim wakila kai ba mu aiko ka a matsayin wanda zai tsaya a kansu ya tabbatar dole sai sun yi ba naka iya iya iya naka isarwa ne ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka kuma ka sani ubangijinka a'lamu bima- a'lamu biman fis samawati wal ard shi yafi kowa sanin waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd Allah subhanahu wata'ala yace ya fifita wasu manzannin akan wasu wa ataina Dawud da Zabura kuma mun baiwa annabi Dawud Zabura a matsayin littafi da zai kira ya kira zuwa ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala a zuwa gare shi waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala yana mana bayanin cewa shi ya fi sanin halittunsa don haka kuma shi yake fifita su bisa iliminsa da hikimarsa shi ya fi sanin wanda ya fi cancanta ya fifita Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah subhanahu wata'ala shi ya fi sanin inda ya dace ya sanya annabtarsa a wasu daga cikin mushirikan makka sun kasance suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi a matsayin manzo amma maraya ne ba dan gidan masu kuɗi ba ne sannan har kiwo ma ya yi a garin to taya kuma za a ce shi za a aiko a matsayin manzo wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da ma an saukar da wannan alƙur'anin ne ga wani daga cikin 'yan manyan gida ko 'ya'yan manyan mutane daga ɗaya daga cikin waɗannan manya-manyan alƙaryu guda biyu ko maka ko ba'i amma aka ce an aiko maraya wanda kafin a haife shi ma mahaifinsa ya rasu wannan shi za a aiko da saƙo Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah subhanahu wata'ala shi yafi sanin inda ya kamata ya sanya sakonsa to shine wasu malaman suka ce munasabar kawo wa ataina Dawud da Zabura anan shine annabi Dawud yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a matsayin maraya to shi ma haka ya tashi dan talaka yana kiwo daga baya ya samu dama ya shiga cikin sojoji da suka yi yaƙi da balut ko wa qatala daudu jaluta wa atahu Allahu al-mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo annabi Dawud to wa ataina Dawud da zabura in kuna mamakin na annabi sallallahu alaihi wa sallam to ai a cikin al'ummomin da suka gabace ku cikin banu Isra'ila, Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabi Dawud, alhali kuma baya daga cikin ‘yan ɗaya daga cikin manya-manyan gidaje da kuke faɗa ko manya-manyan garuruwa ko manyan mutane da suke cikin garuruwan da kuke ambatawa. Don haka, ba akan annabi sallallahu alaihi wa sallam faro ba kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yufalu bi wala bikum dan haka ba akan sa aka fara ba to Allah subhanahu wataala yace wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd kuma Allah subhanahu wataala ya fifita wasu annabawan akan wasu ba dukkaninsu bane suke a matsayi daya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabawa wasu ya ambace su wasu bai ambace su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayk wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa masu tarin yawa wasu ya bada labarin su wasu kuma bai ma bada labarin su ba shi yasa yake tulkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd haka annabawa suke an fifita wasu su akan wasu annabi sallallahu alaihi sallam a hadisi ingantacce yake cewa la tufaddilu bainal anbiya'i kada ku zo ku dinga fifita fifitawa akan annabawa ku ce wane wannan annabi kaza yafi annabi kaza wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi sallam yayi hani akai malam ibnu kathir da yazo karkashin wannan ayar ya kawo wannan hadisin yace to kuma babu cin karo tsakanin wannan hadisin da kuma wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ce walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd da kuma fadin sa can cikin suratul baqara tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wanne ne hanin da aka yi shine fal muradu min dalika huwa tafdil bi mujarrad tashahhi wal asabiyya abinda aka hana shine a dinga zaben annabi saboda kana jin cewa wataƙila wannan shi ba Yahude ne sai ya dinga fifita annabi Musa akan annabi akan annabi Isa wannan kuma wataƙila ba nasari ne sai ya dinga fifita annabi Isa akan annabi Musa ko akan annabi Ibrahim ko akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan competition din da san rai wannan shine abin da aka hana in ba haka ba ai da nasoshin alqur'ani a fili yake annabawa ba matsayin su ɗaya ba annabawa ba matsayinsu ɗaya ba bittifaqil ulama'i la khilafa malam ibnu kathir yace la khilafa anna rusula afdalu min baqiyatil anbiya'i malam ibnu kathir yace annabawa sun fi garma garin mutane manzanni kuma sun fi sauran annabawa sannan kuma wa anna ulul wa anna ulul azmi minhum afdal ulul azmi kuma sun fi sauran manzannin gaba daya su wane ne ulul azumi Allah subhanahu wata'ala ya ware wasu guda biyar a cikin alkur'ani ma'abota falala ne su ne fiyayyu a cikin fiyayyun annabawa alarama akwai su a cikin suratul ahzabi
ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإذ أخذنا ديكم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أشورا با
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب barakallahu fikum a nan Allah subhanahu wataala ya ambata mana a cikin ayoyin nan guda biyu su din ne dai aka maimaita su shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa ana qimu ad-din wa la tatafarraqu fihi waɗannan guda biyar din da annabi no da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ittifaqin malamai ne cewa sun fi sauran annabawan gaba ɗaya su ne ulul azumi min rusuli to kuma haka ya aka yi ittifaki a cikin ulul azumi kuma babu kamar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka shine zababbe na cikin zababbun zababbun zababbun gama garin mutane shine zababbe cikin zababbun zababbun zababbun gama garin mutane zababbe a cikin ulul azumi minar rusuli su kuma ulul azumi minar rusuli zababbu a cikin sauran annabawa ga manzanni gaba daya su kuma manzanni zababbu a cikin annabawa gaba daya su kuma annabawa zababbu a cikin gaba daya ga magarin mutane don haka babu wanda yake sabani akan wannan to kuma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake biye da shi shine afdaluhum ibrahim bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim bayansa sai annabi Musa bayansa sai annabi Isa sannan sai annabi Nuhu alal mashhuri wasu kuma suna kawo annabi Musa kafin annabi Isa amma dai babu sabani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaba dan haka wala qad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa ataina dauda zabura Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Dawud zabura a matsayin littafi sai aya ta gaba Allah وندعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا نعم الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا الذين زعمتم من دونه كيرا وأند كيرا يتشيوا kuna bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ba za su iya amfanar muku da karkatar da komai na cutarwa ba, kuma ba za su iya karkatar muku da wani abin cutarwa ba, ula'ikan ladina yad'una irin waɗannan su ne waɗanda suke wanda suke kira yadda ula'ikan ladina yad'una waɗannan waɗanda suke kira din to ya buta gona ila rabbihimul wasila su ma suna neman samun matsayi ne suna neman samun wata hanya ce zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ayyuhum aqrabu wane ne yafi samun kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wa yarjuna rahmatahu suna fatan samun rahmar Allah subhanahu wata'ala wa yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala inna azaba rabbika lalle azabar Allah subhanahu wata'ala mahdura a bar a tsorace ta ne Allah ka kare mu daga azabarka ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa waɗannan mushrikan da wat suke kiran wasu suna jingina su a matsayin a matsayin abokan tarayya ga Allah subhanahu wata'ala to cewa la yamlikuna kashfa dhurri ankum ba za su amfana musu da komai ba ai an yi haulu ilaihi gairaku ba za su iya an an yahuluhu ila gairiku ba za su iya karkatar da wani abu da zai cutar da wani ba gudun kada ya cutar da su a karan kansu ma ba za su iya ɗauke wa kansu kowace irin cuta ba amma saboda ɗansun basirati wanda ba zai iya amfanar da kansa komai wa kansa komai ba sai kai kuma ka dinga tsammanin cewa zai iya amfanar da kai wannan ai kaga amsul basirati ne irin wannan hujjar annabi ibrahim ya dora wa mutanansa suka ya kure su sai suka ce kawai bari su kona shi da ya zo ya sassare gumakan ya rataya abin sarewar a wuyan babban su illa kabiran lahum la'annahum ilayhi yarji'una suka tambaya waye haka aka ce an ji wani matashi yana aibata su aka ce a zo da shi aka tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ka musu haka yace a bal fa'alahu kabiruhum hadha babban cikin su shi ya aikata haka babban cikin su wasu malaman suka ce waɗannan yatsun su ne suka sassare amma babban cikin su bayana wannan babban shi ya jagorance su ya nuna yace fas'aluhum ku tambaye su in kanu yanzu kuna in za su yi magana za su gaya muku babban wannan yatsan shi ya jagoranci sauran suka tukulle musu kai suka ce amma dai ai ya ci laƙad alimta ma haƙula iyan tukuna ai kai ka san waɗannan ba sa magana dama yana so su zo wajen ne su kai kansu wajen amsa yace ku tambaye su jira yake su ce ai ba sa magana sai ku suka faɗa da bakin sai ce to yanzu ku kuka faɗa yace a atabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qiluna kun je kun ji kunya kwa dinga gaya a bautawa dama waɗanda kuke bautawan ba ta iya jin komai ba za su iya amfanar da ku komai ba ba za su iya kare muku cutarwa ba kuma kuke bauta musu tur da ku da abin da kuke bautawa afala ta'qiluna ku ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ba suka yi shiru faraja'u ila anfusihim suka koma suka tattauna faqalu innakum antum zalimuna daga baya da suka dawo suka tattauna to wannan fa abin da za a yi wannan yaron aka bashi zai kawo fitina ya ya kamata a yi a yi eliminating ɗinsa ko? to ƙalu har riƙuhu wansu ru'ali hatakun in kuntum fa'ilina wannan kuma dama ita ce da ba da duk wanda hujjarsa ta ƙare duk wanda ya rasa hujja to dama sai ne sai fada ai ko ɗan siyasa idan mazaɓa ya zama cewa ba sa samun nasara mala ibrahim ba rigima ake tayarwa ba idan ba su bane da cin nasara alaji a mazaɓa ba sai a tashi rigima ba sai a rasa kowa ya samu ko a fasa kowa ya rasa ko ko ɗan bol idan aka yi yota kaga ta zo ta kusa za a shaku lamba uku da lamba biyu ne suke yi kiliyarin ko a tura ta waje ko ba haka ba saboda a rasa wannan manhaji ne ai na shedan tun farko shi ma to haka su ma suka yi riko da shi har riquwan su ru'ali haka kun in kuntum fa'ilina mahallu shahid ya kure su suka rasa amsar bayarwa a hankalce da abin da ya rage kawai su yi sai su ce to ashhadu Allah inna ashhadu Allah ilaha illallah wa nashhadu annaka rasulullahi ya ibrahim to amma ba su yi haka ba sai suka koma wancan manhajin na ɗaukar na amfani da ƙarfi da hayaniya da kuma zagi da makamantansu wanda wannan duwan da kaji yana yi hujjarsa ce ta ƙare to Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una waɗannan da kuke kira din yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman samun yardar Allah subhanahu wata'ala ne wasu a ruwaya daga abdullahi bin abi ma'amar an abdullahi bin abbasin cewa ula'ikan ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila qala nasun min aljinni kanu yu'baduna fa aslamu wa fi riwayatin kana nasun min al-insi yu'badu ya'buduna nasan min aljinni fa aslama aljinnu wa tamassaka ha'ula'i bidinihi cewa waɗannan su ne wasu aljanu ne da da ake musu bauta sai suka musulunta sai suka watsar da bautar da sai suka su ma suka watsar da waɗanda suke bauta musu amma su kuma ba su daina yin bautar ba sai Allah subhanahu wataala yake musu waɗannan ku wanda kuke bauta wa din to su ma yanzu Allah subhanahu wataala take neman yaddarsa suna bauta musu kuna ambaton su to ya buta gona ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu sannan kuma suna fatan samun rahmar Allah subhanahu wataala ne wa ya khafuna azabahu kuma suna gujewa azabarsa wanda wannan shine umarni da neman wasila da yin tawassuli kamar yadda malamai suka faɗa tawassuli kala uku ne wanda ya halatta ko dai kai tawassuli da addu'ar bawa wanda yake mu'mini ka san kana kyautata masa zato yana da salaha ko kai tawassuli da wani aikin alkhairi da ka aikata ko kuma kai tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da siffofinsa mafiya ɗaukaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura lallai bayin Allah na kwarai koyaushe tsakankanin wannan suke suna tsakanin tsoron rahamar Allah da kuma kwaɗayin tsoron azabar Allah da kuma me kwaɗayin samun rahamarsa bainal khawfi war raja'i ba a so kowanne ɗaya ya rinjaye idan ka rinjayar da tsoro akan sa tsammani to sai ka bujire idan ka rinjayar da sa tsammani da yalwar da sa tsammani ga faɗi da yalwar ra'amar Allah subhanahu wata'ala to sai ka sakankance to koyaushe ka dinga tuno cewa na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabu huwa al-azabu rahim inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim ghafirud dambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhitawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir dole ka dinga hada waɗannan ayoyin gaba daya ka hararo azabar Allah sai ka tsorata sai kuma ka hararo faɗin rahamarsa sai ka ji sauƙi sai ka sa tsammani ka hararo faɗin rahamar Allah sai ka sakankance sai kuma ka tuno to in fa kai sakaci yana da me tsananin azaba wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab to shi yasa anan yace ulai wa yajuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangiji subhanahu wata'ala a bar a ji tsoronta ce ai a yambagi an yi hudara minhu wa yi kafa min hukuihi wa husulihi iyadan billahi minhu malam yace lalle ya cancanta a ji tsoron azabar Allah subhanahu wataala a nemi tsari daga gare ta Allah ka kare mu daga azabarka abinda muka karanta na daidai Allah ka sa bi tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya